أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to madalla yan uwa akan muna akan karatu kan wato waɗansu ayoyi na alkur'ani mai girma da muke ciro waɗansu wato fa'idodi kenan daga lokaci zuwa lokaci don saboda wato mu samu fawa'id da ko kuma at-ta'ammul fil ayat ko kuma wato al-istinbatat min khilal al-ayat al-qur'aniyya da kuma al-fawaid min haythu al-ulum to wannan karatutukan mun dan yi kwanaki muna gabatar da waɗannan karatutuka gurgudun abinda Allah subhanahu wata'ala ya uwace muna na fahimta to a yau kuma za mu tashi ne tun da mun dan ɗauko ɗansu fawa'id ina ganin a wurare daban-daban kuma mun shigo cikin suratul shu'ara wadda mun jima cikin ta mun taɓo tun daga kissa ta annabi Musa har zuwa kissa ta annabi Ibrahim sannan kuma muka zo kissa ta annabi Nuh sannan kuma muka yi kissa ta annabi Hud a yau muna son mu taɓa ne ta kissa ta annabi Salih alaihim wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammut taslim muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya kissa ta annabi salih ta bude da kazzabat thamudul mursalin kamar yadda kissa ta annabi nuh ta bude kamar yadda kissa ta annabi hud aka fara ta ko aka bude ta eh to insha Allah ta'ala kazzabat bi ma'ana sun karyata mun ce wannan ta'un ba tana nuna mata ba saboda lafazi na alqawm suna ne na jinsi ina fata an fahimce ni to suna na jinsi ana masa mu'amala mu'amala irin ta wato mu'annas kamar da ake jam'u taksir mu'amala ta mu'annas qalat rusuluhum afillahi shakkun ina fata ana fahimta ta duk da yake kalima ta alqawm sun ce asalinta ta maza ce mata ba su shiga ciki sai an samu dalili ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna kaga sai fitar da mata daga cikin qaum amma in an fahimta min haythu min haythu siyaq wa madlul an gane ko as-siyaq yana yiwa ya zamanto mata suna iya shiga ciki ina fata an fahimce ni to kazzabat samudul mursali ko ba karan bane samudawa sun ƙaryatar da wato annabawa to in muka ce samud tun da su samudawa in muka duba mutane annabi salih sun zo ne bayan mutane annabi nuh sun zo bayan mutanen annabi hud adawa kenan ga kuma mutanen annabi nuh sun gabace su kenan an ce mursalin babu matsala an samu jam'i tun daga uku sabanin kisa ta annabi nuhu da ko da an samu annabin biyu ne za a samu sannan kuma koko mu ce a'a dama sun in sun karyatar da annabin Allah ɗaya sun karyatar dukkan annabawa kamar yadda waɗansu malamai suka tafi tun da wanzo guda ne suka karyata an gane ko kamar yadda ko cikin in ka diba cikin alqur'ani ma a cikin suratul hud ai irin wannan tazo wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula ba a ce wa asaw rasulahu ba sun karyatar da manzanni alhali manzo guda ne suka karyata to sai ce ifqala lahum akhuhum kalima ta samud idan ta zo da tanwini an gane ko wani lokacin tana idan kowa tanwini wani lokacin tana idan kowa babu tanwini samud ala inna samuda kafaru rabbahum ko kuma ala inna samudan kafaru rabbahum in ta zo da tanwini sun kace tana idan mantuwa musarrafa ma'ana an yi tasrifinta an gane ko to nan sai ta zamanto suna ne na yanki ko unguwa in ta zo babu tanwini ma'ana ta zamanto mamnu'a min sarf suna ne na kabila kenan qur'ani yayi amfani da dukkan abubuwa guda biyu uslubi guda biyu mun gane wannan wannan kenan kuma kalima ta samud sun kace ta samud asali ne daga as-samad ko as-samad in bambanta ba shine al-ma'ul qalil ruwa wanda yake kadan shine asalin wannan kalima tana yiwa kakansu na farko in shine adda suna samud ko yankin da suka fara zama da babu ruwa masu yawa sai sai a kira su samud wallahu a'lam kazzabat samudul mursalin samudawa sun karyatar da annabawa an gane ko wannan mursalin an gane ko maf'ulun bihi ne mansub wa alamatu nasbihi liya waccan fatha da aka nurun ba ita ce alamatu nasba ba domin jam'u mudhakkaru salim yurfa bil waw wa yunsabu wa yujarru bil ya ina fata an fahimce ni an gane ko kenan al mursalin maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al ya li'annahu jam' mudhakkar as-salim كذبت ثمود المرسلين ثمود واسن كريت منزني إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون لوكتن دون أنسو صالح an gane ko ya ce musu ba za ku ji tsoron Allah ba akhuhum nan dan uwansu waɗanda suka yi imani da shi yana da ƴan uwantaka da su ta nasaba da ta addini da ta kuma kasancewa gari guda waɗanda kuma su imani da shi ba to ba ƴan uwantaka ta addini ba sai da manto suna da ƴan uwantaka ta gari ko ta wato nasaba ko ta family ma tunda ko cikin kabila ana samun nasaba ta family amma kuma bai da nasaba ta imani da su sai mun fahimci wannan shi yasa al-ukhuwa sai kai hattara cikin alqur'ani ba haka ne da an ce akhba ka ce ha wancan a'a ukhuwa kala kala ce akwai ukhuwa nasabiyya an gane ko akwai ukhuwal makaniyya ana rayuwa wuri daya akwai ukhuwal qabaliyya akwai ukhuwal imaniyya sannan kuma akwai al-ukhuwa al-aqdiyya an gane ko kuma akwai al'ukuwa wato ta'awuniya Allah ce innal mubadzirina kanu ikhwana shayatin al-mubadzirina sun zamanto yan uwan shedanu an gane ko yan uwansu to kaga ba ana nufin yan uwansu na jini ba dan ba a samun aljina ta haifi mutum ta haifi dan adam kuma ba a samun dan adam ya haifi dan adam ya haifi aljani yana da kyau ɗaliban ilimi kada a yi gaugawa wajen karyatar da wata mas'ala sai an fahimci ina ne ta dosa wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun ina fata an fahimci ni to idh qala lahum akhuhum salih ala tattaqun lokacin dan uwansu annabi salih alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim wa atammu taslim ce ba za ku ji tsoron Allah ba an gane ko ala tattaqun Allah shi yafi abin nan tunda ya ce fattaqullaha wa ati'un fattaqullaha an shahi maf'ulun bihi ala ta taƙun inni lakum rasulun amin ni manzo ne gare ku amintacci wagga inna in kaga dama kana ya ɗauka ta litta'alil me yasa ce fattaqullaha wa ati'un ko ba kana bari da yace kadzabat samud al-mursalin id qala lahum akhum salihun ala taqun inni lakum rasulun amin me yasa yace musu ji tsoron Allah kana ya ɗauka ce ta'alili domin inda wani lokaci tana zakuwa litta'alil ai li anni lakum rasulun amin dan ni manzo ne gare ku amintacci shi sani umurce ku da wannan ala ayyati hal kalima ta amin tana nufin amana tana nufin wato amana to kuma amana asalin kalma ga daga amina ya amanu ne samun aminci shi yasa duk inda akwai amana akwai aminci duk inda akwai imani akwai aminci duk inda babu amana babu imani babu aminci ina fata an fahimci wannan shine dalilin da sa alaƙoƙin mu duka gaba ɗaya galibi suka ruguje saboda babu amana to inda duk babu amana ba wanda yarda da wani shi yasa mata ba ta yarda miji ba miji bai yarda da mata ba shugaba da bai yarda wanda yake jagoranta ba wanda yake jagoranta bai yarda da shugaba ba ko ba haka ba malami bai yarda da almajiri ba almajiri bai yarda da malami ba gashi nan dai abin ya cakule illa qalila illa man rahimallah an gane ko amin shi yasa galibi annabta ita ta fi buƙatar aminci domin wanda za a isar da sako gare shi sakon Allah ne nan na kuma ya fi cancantar bai dace a samu yaudara ba ban sani ko mun fahimta ba an gane ko to inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku mini da'a bai ce kaza ba mutun yana mutane barazana da kanshi kuskure ne a'a ku ji tsoron Allah wa ati'un an gane ko wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na roƙon wata lada shi yasa malami yayi kokari ya samu kasuwanci wanda ya dace da shi wanda ba zai hana mai gudanar da harkokin shi ba ko kuma ya keɓe lokaci a cikin lokutan shi bayan na ayyukan shi na neman abincin shi misali malami ya samu gidajen haya ana karɓar mishi gidajen haya shi ya karantar da al'umma malami ya kasance yana da gona wadda yana iya noma in malami ne wanda ke da gonaki ya yi nomansa lokacin noma ya dakatar da karatu ko ko ya rage waɗansu lokuta na karatu don ya je ya yi noma malami yana da shago ana duba mishi kaya ko ko yana da lokacin da yake zuwa ya duba ya bar kuma waɗansu yara amintattu su diba mishi an gane ko amma idan malami ya dogara da karantarwa ta nan zai samu abinci ta da'awa zai samu abinci to akwai matsala domin wannan zai jama da'awa matsala wannan shi zai sawar masu hannu da shuni su yi kokarin karkatar da da'awar daga abin da Allah yake so zuwa ga abin da su suke so ina fata ana fahimta ta wannan kuma tasirin shi yana bayyana da malamin da ya zama karkashin wani za ku ga akwai abubuwan da ba zai iya faɗa ba akwai fatoyin da ba zai iya yi ba saboda ya yarda ya koma ya mai da karkashin da su kuma waɗannan mutanen dama ba sa son gaskiya to kuma idan aka ce za a faɗa musu gaskiya kenan idan aka suka saka kuɗin su za su saka kuɗin su ne galibi don a biya musu bukatocin su ba don a yi ma Allah aiki ba mun gane wannan da kyau akwai hatsari Allah kai mu tsaki almuhim wa ma as'alukum alaihi min ajr bana neman lada in ajriya illa ala rabbil alamin lada ta tana wajen Allah irin wannan sai kaga mutane suna suka to ai ana cewa a kawo kuɗi a taimaka ma addini ko a kawo zakka ko ba kadan bane a'a wannan ba mai ba wai mai da'awa kabba ba Allah kabba kuma shi zai maka linkin ba linkin ina fata ana fahimta ta kenan da malamai suke cewa a kawo dukiya ba suna suka ce a kawo dukiya ba Allah na cewa anfiqu mimma razaqnakum ina fata an fahimce ni aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira da sauran ayoyi ina fata an fahimce ni zakkai in ka bayar Allah ne ce ka bayar ina fata ana fahimta ta ka kalli kamar malami ne ka ba eh Allah ne ya ce ka bayar domin da malami ne ya ce ka bayar kana ita ba za ka bayar ba mun gane wannan da ke ko yawwa almuhimmu in ajriya illa ala rabbil alamin to irin wannan ayar waɗansu suna cewa to ya an kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba a to shi ya tambaye ajir kenan kuma shine khairu khalqillahi ajma'in wa sayyidul awwalin wal akhirin to a nan dai a takaice in ka diba cikin cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun karkashin wannan aya zaga ya kama gannun malamai wasu sun ce nan illa al-mawaddata fil qurba al-istithna munqati ma'ana lakin al-mawaddata fil qurba to ita ko al-mawaddata fil qurba ai ba ladar shi ta bata da'awa dan dama kowa yana da wannan haƙi ina fata ana fahimta ta dan uwanka ko da ba musulmi bane akwai haƙƙi na 'yan uwantaka tsakaninka da kai da shi addini ya dora maka shi kuma shi kan shi shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna Allah ma cikin alqur'ani yana nuna cewa Allah zai iya taimakon mutun an gane ko annabi ko wani bawa na gari da mutane da suke kafirai annabi shu'aib Allah ya taimake shi da yan uwan shi kafirai walaula rahatuka la jamnaka wama anta alaina bi aziz kuma ba su yi imani da shi ba ina fata ana fahimta ta kenan irin wannan yana iya faruwa yan uwanka su zamanto za su iya taimaka ma Abu Talib ya taimaka ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da cewa ba ya imani da da'awarsa ba duk da yake ya san cewa gaskiya ne ina fata ana fahimta ta kenan yan uwansa suna iya zamantowa sanadiyar wato kariya gare shi idan Allah ya so ina fata an fahimce ni yasa qala ya yace musu qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum min Allah واتخذتموه وراءكم ظهريا قصة ما تظو مفصلة أتكين سورة النمل نسوك تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون كما هكذا kenan suna jin tsoron yan uwansa tare da cewa kuma yan uwansa ba su yi imani bidan ba za su yadda a taɓa dan uwansu ba ta fuskar jini sai suka kamar an tuzartar da su ne ina fatan ana fahimta ta almuhimmu dai na'am in ajire illa ala rabbil alamin ma'ana dai Allah yana taimakon annabi da yan uwansa waɗanda ba su yi imani ba tana yiwa ana jin tsoron su akwai bayanai da dama karkashin wannan bari mu wuce shi in ajire illa ala rabbil alamin kenan alada ta tana wajen Allah mun ci ba a ce ala rabbil alamin saman Allah domin la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majaza mun ji wannan ko in ajira illa ala rabbil alamin sai a wajen Allah ladata take fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku mini da'a qalu inna ma anta minal musahharin sun ka ce kai fa musahharina an sihirce ka ma'ana wanga da'awar da ka kai ina fata an fahimci ni ba wai cikin hankalinka kana kake yin ta ba tunda an ce musahhar ba musahhir ba intabihu in musahhir shine ismul fa'il musahhar an gane ko ismul maf'ul an sihirce ka kuma wannan ba shi kadai aka gama wannan ba ina fata an fahimci wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura wanda an kai masa hiri kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya mai wannan ha eh atutrakuna fiha ma hauna aminin afwan yau fattakullaha atim atutrakuna fi ma hauna aminin ya ci gaba da musu wa'azi shin yanzu za ku bar kuna ganin atutrakuna za a bar ku su'alul inkar fi ma hauna a cikin abin da yake nan abubuwan da kuke samu na ni'ima amini na Allah ya bar ku haka cikin aminci ko da yaushe ina fata atutrakuna fi ma hahuna aminin fi jannatin wa uyun a bar ku cikin jannat kaga yayi tafsili bayan ya ce fi ma hahuna to wannan hahuna din ijmal ne sai ce fi jannatin wa uyun a cikin aljanna ma'ana gonakai wa uyun an gane ko mun ce akwai qira'a wa iyun masu karantawa da iyun cikin qurra ina fata an bincin daga cikin su akwai shu'ba da cikin kuma mare mari na ruwa idanun ruwa an gane ko wa zuru'in da kuma gonakai na noma an gane ko domin an ce jannat zara ya shafi abin da ake nomawa jannat kuma yana iya ɗaukar itace kamar itacen dabino da wani abu ina fata an fahimce ni don a bambanta wanda zai iya cewa iya jannatin kuma a kawo zuru'i ko ba haka ba tunda akwai lambu inda ba a noma kuma akwai lambun da zaka yi akwai itace kuma ana noma don mu bambanta an gane ko lambu wasu na cewa danga kuma wasu na cewa garka ina fata an fahimce ni to almuhimu fi jannatin wa'un wa zuru'in da kuma kuraren noma wa nakhlin da kuma itacen dabino an gane ko kenan nan yana nufin a barku cikin itacen dabino ma'ana cikin ni'imar su an gane ko wa zuru'in wa nakhlin tal'uha wato hirtsinta shine tal'u abinda hurenta shine malamai wasu ke cewa hirtsi an gane ko abinda ke fitowa na hure farko daga tala'a ne shine abinda ya fara fitowa dama hure in zai fara fitowa zai dan fito a hankali an gane ko tal'uha hadim hadim wanda yake mai tafshi ne ana tamna shi sai wato tumbi ya nike shi asalin alhadmu shine annaqsu shine abin da ya tawaya ina fata ana fahimta ta wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma al-hadm shine naqs aslin shi an tamne abu koko an nike shi to jihazul hadm in ka diba cikin ilimin likitanci suna cewa jihazul hadm ma'ana abinda Allah ya sanya cikin jikin dan adam wanda yake nike abinci mun fahimci wannan da kyau al-muhimmu hadim kenan abu ne wanda yake zuru'in wa nakhlin tal'uha horenta yana nufin kamar ƴaƴan itacen dabino in suka fito hadim abu ne wanda ana tamna shi ana jin daɗi ciki kuma yana rike shi cikin sauki tunda ba abu ne mai mai tauri ko mai kaushi kwarai ina fata ana fahimta ta hadim kenan nan fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul ai mahdum abu ne wanda yake ana nike shi ciki yana nike shi ma'ana kayan jin daɗi da ne zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim wa tanhituna min aljibali buyutan farihina ko farihina ka san wanda bai san ilmul qira'at ba da yaji an karanta sabani abin da ya sani sai ce kai an yi banna eh kana bukata ka san qira'at al-ashr al-kubra da as-sughra an gane ko sannan in shina cikin in ma qira'at kin ba ba sughra bane ba kubra tunda qira'a goma ne suka inganta sughra ba dan akwai qira'a karama ba qira'a babba a'a waccan hanyoyin ta guda biyu ne waccan kuma sun biyu shi yasa an ce sughra da kubra ina fata an fahimce ni eh sannan ba dan an ce ana nuna cikin alqur'ani wannan qira'a tafi wannan ba ba haka ake nufi ba kuma wani sashen alqur'ani yafi wani an gane ko amma wannan yana buƙatar nassi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin gance cikin sahihi muslim wato alfaz riwayoyi daban-daban yake cewa qul huwallahu ta'dilu thuluthal qur'an to ka gani kenan ko tunda tana adili da thuluthin qur'ani ka ga nassi ne nuna sashi alqur'ani ya fi wani almuhimmu nan wa tanhituna min aljibali annahtu shine sassaka kuna sassakawa min aljibali daga duwatsu buyutan kuna yin gidaje an gane ko farihina an gane ko da ha babba ne farihina shine an ka ce haziqina da imam wato ibnu amir da hamza da kisa'i da khalaf su suka karanta farihina kina al-kufiyun al-arba'a in cikin shatibiya ne qira'atu sab'a kufiyun thalatha ne in kuma cikin qira'atu al-ashra ne su hudu ne an gane ko domin ƙira'a shi khalaf a cikin ƙira'atu saba'a rawi ne ba ƙira'a shi ake ɗauka ba amma cikin ƙira'atul ashirin da ƙira'a tashi kina akwai inda yake rawi akwai inda yake da ƙira'a tashi khalaf khalaful ashir ake kiransa almuhimmu da imamu hamza da kisa'i da khalaf da asim da ibnu amir ash-shami su suka karanta kamar yadda shami imamu shatibi yake cewa wa amma dimashqu shami daru ibn amirin fatilka bi abdullahi tabat muhallala ala ayyati hal waɗanga guda biyar ɗin nan da muka kawo su suka karanta farihina an gane ko sauran ƙurra in muka diba irin su nafe sun karanta farihina kuma nan da ha babba ne sai mun yi hattara to yan ka ce farihina da farihina waɗansu malamai sun bambanta tsakankaninsu tunda fa'il da fa'il in suka haɗu wani lokaci sai a ce maka bambanci tsakankaninsu shine ismul fa'il yana nuna abin yana ga afkuwa shi ko in an ka kawo fa'il yana nuna abin tabbatacce ne kaga yanzu kamar fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilayka wa da'iqun bihi sadruka kaga bai ce dayyiqun ba suka ce da'iqun din yana nukuncin yana nan a wannan halin a wani lokaci da an ce dayyiq da ba dole bane sai yana nan a'a ana nufin tabbataccen abu ne kenan farihina in muna bambantawa ta fuskar ilmu sarf wal lugha farihina kamar abin da ana nan gayi farihina dama tabbatacce na ko kuma wasu malamai suka ce a'a in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam na Sheikh Umar Salim Bazmul da ya kawo maganganun malamai doktora ce da aka rubuta akan abin da alqira'atu atharuha fi tafsir wal ahkam mujalladi biyu ne yake cewa farihina shine alhadhiqina kuna masu hazaka in ji malam bahaushe kalma ta hazaka daga larabci ne aka ɗauko ta ƙwararru kenan an gane ko in an ce farihina kuma fa'ilin kenan wato ashirina batirina ashirina ba ana nufin masu shari ba masu girman kai batirina masu girman kai bal huwa kadhabun ashir wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wari'a annas ina fata ana fahimta ta to al'ummu dai kuna masu girman kai to nan sai shi hada abubuwa guda biyu sun kware kuma suna da girman kai shi yasa kenan ko da mun ɗauki akwai bambanci tsakanin karatuttukan haziƙina ƙwararru ne ko ba haka ba shi ko wancan farihina kenan in mun ce farihina haziƙina ƙwararru ne to kuma farihina masu girman kai da jiji da kai kenan ƙwarewarsu ta kai su ga girman kai shi yasa dan adam in Allah ya masa ni'ima wani lokaci sai shi manta da Allah sai shi koma yana alfahari da abin da Allah ya bashi an gane ko kaga kamar karuna da Allah bashi dukiya mi yace iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin ya ce qala inna ma utituhu ala ilmin indi in Allah ba mutum ilimi sai ga kamar yana ganin yahi mutane wayo ne da dubara ko abin da kamata haka in Allah ba mutum mulki sai ga kamar dan yahi mutane ne shi yasa Allah ya bashi mulki alhaji jarraba ka ne ake yi duk abin da kaga Allah ya baka Allah ya jarraba ka ne ko ƴaƴa ne dukiya ce mulki ne matsayi ne ilimi ne na kere-kere ilimi na duniya ilimi na addini duk jarraba ka za a yi a gani me za ka yi an gane ko to almuhimmu dai suna masu alfahari in muka duba ga masu har da alkur'ani kafin nan to nan in mun ka ɗoki akwai farih da larabci an gane ko farih shine mai alfahari da haƙar mini akwai farih shine kenan batir mai girman kai in an ce farihina ko mu ce hafiqina kenan ƙwararru ko farihina waɗanda suna cike da jiji da kai ba sani ko mun fahimta ba amma idan muka diba kuma akwai farh da larabci farh fa'un da ra'un da ha karami mai ruwa ko mai digo shi ko farh ne an gane ko wato nan sai zamanto abin da ake nuni shi dan tsuntsu jam'in shi afrah afrah ba afrah ba shi yasa ɗalibin ilimi sai ya tara cikin wannan duk da yake ban san farh ba ko yana da fi'ili tun da suna ne asalin shi jamidi amma ana iya amfani tun da malaman lugha sun nuna ana iya ciro wa kalima daga jamid a mai samu mushtaq shine wanda za a iya fidda ma'ana a cikin shi kaga al-ma'asadatu al-ma'asadatu al-ma'asada asalin shi daga al-asadu ne zaki to zaki kuma suna ne jamid amma larabci larabci suka ce ana iya amfani shi sai a ciro su ai ishtiqaqi daga shi almasadatu kasa wadda zaki yayi wa a cikin ta mun gane wannan yawwa arma almaqsa'atu daga qissa ne kamar ana iya cewa duma ko abin da yake da kosfa ko mu ce kankana to almaqsa'a kasa wadda akwai kankana mai yawa a cikin ta mun gane wannan da kyau kamar ra'asu kai in an ce ra'asahu ai daraba ra'asahu ya bugi kansa ina fata ana fahimta ta kenan ana iya ishtiqaqi daga wato wannan wato kalmomin ina fata an fahimce ni eh almai mutai ko ina ne muke eh al-ma'sara da al-maqsa'a to yace wa tanhituna min aljibali buyutan farihina ko farihin to a cikin suratul hijr sai ya faɗa nan yana magana da su ne amma abu ne wanda sun kasance suna insha Allah ba da labari tun can da wa kanu yanhituna min aljibali buyutan sai ce mi sai ce aminina suna cikin aminci sun kasance ina fata an fahimci shi yasa in kana son ka gane kissa wata kissa cikin alqur'ani zaka iske wani abu ba a kawo sunan shi ba amma idan ka kalli waɗansu ayoyi ka yi a tafsirul maudu'i ko tafsirul qur'ani bil qur'ani sai fito a fili can cikin hijir bai kawo samudu ba bai kawo hudu ba cewa yi wa laqad kazzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin to kaga nan amini daga mai harda can kuma sai kai hattara su ara'i farihina da farihina to yanhituna min aljibali nan za ka gane su ne ake nufi shi yasa ma can cikin suratul a'raf ma irin wannan yazo wa ila samuda akhahum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم كما هكذا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا kaga sai ka hada wannan da wannan sai ka connection in ba haka ba yanzu na wani da zaburu haci ina na hujja take da cewa suna akan hi ashabul hijri ina fata ana fahimta ta to almuhimmu dai wa kanu farihin kenan can wa kanu yana domin da jibali buyutan amin a cikin suratul shu'ara kuma kanu can ta gabata saboda annabi baka abu ne wanda sun jima suna yin shi ni'ima ce wanda Allah ya ba su sun jima cikin ta wa tanhituna min aljibali tunda nan magana ce yake yi da su can kuma Allah ne yake bada labari shine bambancin nan yana magana ne da su shi annabin su shi yasa ce wa tanhituna can kuma Allah ya ce wala لقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا أنها معرضين وكانوا ينحتون labari ne Allah yake bayarwa mun gane bambancin kinan nan uslubul khitab ne can kuma uslub al ghaiba ne wal ikhbar mun fahimci wannan da kyau ko to amin wa iyyakum to wa kanu yanhitun wa tanhituna min al jibali buyutan farihina ko farihina tun da kira'o'in sun gabata mun bayyana fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a وما أسألكم عليه من أجر بانا تنبيكم فاتقوا الله وأطيعون قالوا إنما أنت من المصحرين ولا تطيعوا أمر المسرفين كبكب هنيا مبنتا كما هكذا الذين يفسي سيفسر شي تفسير القرآن بالقرآن المتصل shine wata aya ta don tafsirin Qur'ani bil Qur'ani kala biyu ne akwai al-munfasil akwai al-muttasil in an ce al-munfasil shine wanda ayar da za ta fassara ayar ba haɗe suke ba ko ya zamanto cikin surar take shine al-munfasil fi nafsi sura ko ya zamanto a ayat da za ta fassara ta ba cikin sura take ba tana cikin wata sura sai zamanto al-munfasil fi ghairi sura misali nan sai mu bada su duka gaba ɗaya saboda kaga in ana bayani ba a kabi misali ba matsala ake samu fa bil misali yattadih al maqal da Allah ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi sai ce mi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi nan tafsirul qur'an bil qur'an al muttasil kuma fi nafsi sura masu jin tsoron Allah alladhina yu'minu bil ghaibi ga shafa sarasu kuma akwai al munfasil amma fi nafsi sura ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون kaji aikin su da sifofin su kaga ya fassara almuttaqina can amma kuma duk cikin bakara da mun gane ko sai mu koma kuma yanzu misali tafsirul qur'an bil qur'an al munfasil amma fi ghairi sura ina fata an fince ni yanzu wanga ba cikin suran na ba sai Allah ya ce wasari'u ila maghfiratin min ko sari'u hasb al qira'at an gane ko tunda ibnu amir in muka duba da shi da abu ja'far da nafi suna karanta sari'u sauran suna karanta wasari'u wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqina ko ba haka nan bane allazina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin in mun kalli cikin nafsi sura ne to na al muttasil na dan ya ce uiddatil muttaqin allazina yunfiquna fi sarra'i wad dharra in mun hankalta ma suratul ali imran in mun hankalta ma suratul baqara hudal lil muttaqina to ya zan munfasil fi ghairi sura alarama na'am muna fahimta na'am eh amin ya Allah wa iyyakum to almuhim kidan wala tuti'u amral musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun su da wanda suke banna a bayan kasa wala yuslihuna sannan ba sa ingantawa na'am nan intabe in an ce alladhina yufsiduna fil ardi fi'li ne mudari yufidu tajaddud takrar yi na suka yi ba sa son su daga kafa an gane ko to ai ba bukata an ce mutun yana banna ai ba sai an ce wala yuslihuna ba dama ai mabannaci na kuma fi'li mudari ina nuna yau suna yi gobe suna yi to wala yuslihuna ba sa gyarawa kana iya ɗauka shi ma'ana shine em, eh, abin nan ta'kidi ne na'am abu na ɗaya kenan ko kuma alladhina yufsiduna fil ardi an gane ko yufsiduna fil ardi suna banna a bayan ƙasa wala yuslihuna nawayahum wa aqaidahum sai ka bambanta wagga banna wadda ta shafi mutane fil ardi wagga kuma wala yuslihuna ba ta wadda ta shafe su su karan kansu an gane ko ko alladhina yufsiduna fil ard fil hal wala yuslihuna fil mustaqbal dan Allah ya san ba za su gyara ba mun gane wannan na'am yawwa alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna qalu inma anta minal mus- fil ardi kinnan nan ba ana nufin dukkan kasa ba dan adaba dukkan ra- kasa suka rayu bisa gare ta ba ko ta zamanto al ahdiyya ko ta zamanto a'a al jinsiyya istighraqiyya amma khussisat bi'at eh, bi ardi thamud domin thamuda ba duk duniya da sun rayu ba an gane ko ko ta zamanto istighraqiyya eh, urf- umumiyya urfiyya an san urfi ya san ina ne suka rayu ina fata ana fahimta ta dan dole sai an yi ma irin waɗannan abubuwan dole in ka ce kalma ta al'arda ka tsaya ka duba ka gani waɗannan guda ukun wanne ne ake nufi kafin ka fassara ina fata ana fahimta ta domin kalma ta al'ard duk cikin alqur'ani bata zo jami'i ba to kinan ko in ba a hankalta ma ba Allahu alladhi eh, misali alam tara anna Allah khalaqa samawati wal arda bil haqq Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya to in ka ce da ƙasa sauran ƙasa gud- ƙasa bakwai gare mu Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al ardi mithlahunna to nan su ku shiddan wayi su kaga dole nan sai ka dauki aljinsiyya ce na'am an gane ko ko istighraqiyya umumiyya ce amma ba urfiyya ba domin dukkan kasashen Allah halicce su ba wata kasa wadda ba Allah halicce ta ba qulillahu khaliqu kulli shay wa huwa al-wahidul qahhar mun fahimci wannan da kyau ko Al- eh, alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun eh, qalu inna ma anta minal musahharin ga amsar da suka bashi duk bayanin nan da ya musu da kyautatawa da nuna ni'imomin da Allah ya musu sai suka kare maimakon su su- su ri- su risina su dibi Allah su kalli wanda ya turo shi dan ita- it- kamata ne ka kalli wa ya turo ba wa aka turo ba gaskiya ne in ba ka kallon wannan za ka samu matsala a rayuwarka yanzu idan mutum yana da shekara hamsin baban shi yana da shekara saba'in misali an gane ko ko mu ce tamanin na'am ko ba haka ba sai u- baban shi ya auri mace yar shekara goma sha shidda na'am arama na'am ko sha takwas na'am kuma wannan amaryar karhe goma sha biyu na dare kuma tana son tsire tsire arama to sai shi baban mai shekara tamanin sai kira ɗan shi mai shekara hamsin ya bashi kuɗi ya so mai tsire shin baban za a kalla ko ita baban arama eh to kaga dole sayan tsiri ya zama wajibi ke to shi yasa in baka fahimci wannan ba za ka taba kabanna idan babanka ya saka aiki ga ka kalli wa dan waye ce ayi No.
kai baban za ka kallo in kana so ka kai albarka No.
in ba haka nan ba kuma yanzu za ka- za ta bare eh ai shegiyar No.
ba uwa bari ba Allah kai muni tsari kenan ku bar kallon wanda Allah ya turo bai da kuɗi bai da mulki bai da kaza bai da kaza ko ba dan wane na ba dan wane ba a'a waye turo shi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ko risalate ina fata ana fahimta ta mun fahimci wannan ko Na'am.
amma su sai suka kalle shi tace inda ma anta minal musahharin kai wanga mutum ai mai sihiri bai da hankali kaga kenan ba cikin hankali shi nake wanga magana ba Wa- an gane ko ma anta illa basharun mithluna ko ba haka ba kai ba komai bane illa mutum tamkar mu kaga abin da suke kallo kenan kamar Allah to in Allah bai turo da adam ba wani iri zai turo akana lin nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas ina fata an fahimce ni to shikenan inna ma anta minal musahhari wa ma anta illa ma anta illa basharun mithluna can kissa ta annabi shu'aib can ne akwai wa ma anta an gani ko illa basharun mithlu- mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin ma anta illa basharun mithluna fa'ati bi ayatin in kunta minas sadiqin kazo da aya dalilin da yake nuna cewa kai mai gaskiya ne to ga ta qala hadhihi naqa yace to ga wannan taguwa laha shirbun tana da ranar sha an gane ko walakum shirbu yawmin ma'lum ku ko kuna da sha na yini wanda yake sananne na'am sanannen na an ce ma'alumu amma ba bayyana shi ba yana bukata a san shi to wa nabi'uhum annal ma'a qismatun bainahum Na'am.
kullu shirbin muhtadar sai ya nuna maka in su sun kasha Na'am.
an gane ko to ita gobe ita za ta sha to shine ma'alumin kenan kowa ya san nashi Na'am.
in ba dan haka nan ba an kace ma'alumi to ai Gaskiya ne, mu dai ma'alumi.
anan dai ba mu san ma'alumin ba na'am eh ko ba haka ba na'am Mm.
Allah saka da to amin wala tamassuha bisu'in kak ku shafe ta da wani abu fa ya akhudhakum azabu yawmin azim na'am ina fata an fince ni sai azaba yini mai girma ta kama ku to in muka duba a cikin su kuma a araf sai ce wala tamassuha bisu'in faya'khudhukum ko ba haka ba azabu yawmin azabu yawmin alim ina fata mace azabun alim ina ganin azabun alim ne cikin araf wala tamassuha bisu'in sannan kuma cikin suratul um, abin nan uh, cikin suratul hud sai ce wala tamassuha bisu'in faya'khudhukum azabun qarib to me dalili alimun ga kuma azimun ga kuma qaribun ta huska har da in kana arafi alimun in kana hudu qaribun in kana shu'ara'i azimun kaga nan ka huta to amma balagawa ta qur'ani arama ana bukata a tantance to sai malamai suka yi maganganu suka ce alimun saboda can cikin suratul uh, a'raf fito na fiton da suka yi da annabin Allah ya yi yawa sai an ka ce ali ina fata an fahimci ni domin in ka duba kissa annabi salih da ta zo sun yi maganganu irin na rashin mutunci an gane ko qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladhina istud'ifu liman amana minhum أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون kaga ta'addanci yana da yawa to sai ya dace da a samu su azabun ali mai raɗaɗi ka ku ga duk abin da yake da raɗaɗi mai hankali yana gudun shi eh can cikin suratu eh, hud sai an ka ce wala tamsuha bisu in fa ya'khudhukum azabun qarib wanda yake kusa me yasa an kace mai qarib saboda an ambaci kusancin shi fa aqaruha fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghayru makdhub nan ko cikin suratu ash-shu'ara da an kace azim saboda yawmukin an yi magana yau ba ɗaya ba qala hadhihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wala tamsuha bi su'in fa ya'khudhukum azabu yawmin azim saboda ranakun da suke sha da wanda take sha bai kai yinin da zai zo girma ba sai an ka bambanta tsakanin su kun gane wannan arama eh shi sa balagal qur'ani ya kadiba cikin at-tabirul qur'ani in ba manta ba a safha ta 278 eh wancan kuma da abin nan farihi ne nan da muka kawo qira'at kinan in ka diba cikin al-qira'atu athra fi tafsir wal ahkam a safha ta 446 yana da kyau shi wancan 270 ko da 8 dai na dai manta tsakanin 200 daga 71 da zuwa da 80 zaka ga wannan bayanin التعبير القرآني يا كاوشي بمبنشن عظيم كنن دا عليم كنن دا كما أبن قريب أوكي سيتي فعقروها ba an ce musu kasu shafe ta ba azaba ta shafe su to su ko suna son su sai sun ga abin da zai faru an gane ko wa qalu ya salih tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ko baka dan bane sun kace azo da abin da aka aka alkawari tunda azaba ce bima ta'iduna abin da kai mun alkawari ai alkawarin da ya musu azaba ce za ta zo to sun kace to azaba ta zo shi suke cewa itina bi azabillahi in kunta minal mursalin kafin haka shi ga ma annabawa wa qalu ya salih tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin to nan a nan sai Allah ce fa'aƙaruha sai suka soke taguwar Allah. An gane ko? A cikin suratul araf sai Allah ce fa'aƙarun naƙata suka soke taguwa, taguwa ta Allah. Dama kuma ya tsoratar da su faƙaɗa lahum Rasulullahi, naƙatallahi, ai, ehizaru naƙatallahi, wasu ƙuyaha. Fakazzabuhu kuma sai Allah ce fa'aƙaruha suka soke ta. Ka ji da duk sokewa na. har mun wani ji da kyau to a cikin hudu ba haka Allah ce fa aqaruha fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam amma a cikin suratul qamar sai an kace mutum guda na soke ta fanadaw sahibahum fata'ata fa aqar ba a ce fa aqaru ba to kuma duk qur'ani da aran malamai sun yi maganganu a gurguje fa aqar nan mutum guda ne yayi mubashara fa'aƙaruha an ce sun soke ta saboda dukkansu sun yi ittifaki ko da akwai wanda suka taimaka mai misali ko kuma a duk mutanen garin tun da suna cewa sunan shi ƙudaru ko mu hausawa ƙudaru na aka cewa ka sai mutum cika rashin mutunci a ce mai ƙudaru to duk da ke babu sunan shi cikin nasi amma rajin ƙudaru ka san babu alheri cikin wannan harka an gane ko almuhimmu fa'aqar sai soke ta saboda ci yayi mubashara aikin amma kafin a soke ta duk sun yi ittifaki akan haka ko kuma a'a wasu sun yarda da abin kuma wasu in an gaya musu din ma daɗi za su ji maza da mata ne kuma sai ce to fa asbahu nadimin anan an gane ko sai suka waye gari suna masu nadama an gane ko fa aqaruha fa asbahu nadimin fa akhadhahumul azab sai azaba ta kama su nan ba a fassala yadda azaba ta kama su ba amma in ka diba can cikin suratu hud nan ma an ka ce fa aqaruha fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dalika wa'dun ghairu makdhub ba a fassala ba sai an ka ce walamma ja'a amruna najjayna salihan wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna in ka diba cikin uh, a'raf wal ladina ma'ahu ne kisoshin annabawa cikin hud kuma wal ladina amanu ma'ahu sai kai hattara duk in kana cikin hud ka ƙara amanu wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna sai Allah ya ce wa min khizi yawmi idh ko yawma idh sabanin qira'o'i an gane ko آه، آه، آه، إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا آه، في دارهم آه، في في في ديارهم جاثمين تندس كان أعرافنا أد في دارهم في دارهم تكن كما هود في ديارهم ديارهم المهم تو ba a fassala al'azabu kyan ba kaga nan cikin hud an dan zo da bayani amma eh, nan ma ba a fassala ba amma inda aka yi fassala shi shine cikin suratul araf fa'aqaruha فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين كاغا الرجفة جرجزة كساسي تكاماسو ina fata an finci ne a cikin haƙa ma sai an kace kazzamat samudu wa adun bil qari'a fa amma samudu fa uhliku bit taghiya to na akwai matsala ar-rajfa girgiza tsagiya kuma tsawa to da wanda an kalakar da su kaga na akwai matsala ya za mu yi mu hada dole na sai an duba sai malamai suka ce tsawa an kai musu daga sama sai ta girgiza ƙasa an kalakar da su kenan da an ka ce misali an ce nan eh, ka- tsawa ce ta kama su a tsawa ita ce aka yi musu kawo tsananin karin sa an kai girgiza ƙasa gaba ɗaya Allah ya kare da da su gaba ɗaya na fata mun ce ni to fa akhadhahum al'azab fa aqaruha fa asbahu nadimina fa akhadhahum al'azab an gane ko sannan Allah ce inna fi dalika la'aya a cikin wannan akwai aya ma'ana akwai jinsin ayoyi daban-daban wa ma kana aktharuhum mu'minin da yawan mutane kuma za su yi imani ba kamar da ya ce qalilan ma tu'minu wa inna rabbaka lalle tabbas ubangijinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbu ya kawo rabbu al-khaliq al-malik al-mudabbir kafin kuma ya kawo ta al-idafa lit-tashrif domin ba wai ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane kawai amma nan al-idafa lit-tashrif kamar da ya ce naqatallahi taguwa ce ta Allah ai ba ya taguwa Allah ba duk taguwar da a duniya gaba ɗaya da wanda an kai da za ta zo gaba duk ta Allah ce don Allah ya yi ta amma al-idafa lit-tashrif mun gano wannan da kyau ko? آه، وإن ربك لهو العزيز الرحيم اللام نن يا كاوتا للتأكيد هو ضمير الفصل للتأكيد العزيز سنة الله دا أكاو ألف واللام كوبا كا ألف واللام بسنة الله ني أما للتأكيد ال- آم، له العزيز الرحيم الرحيم نما يا كاوش بالألف واللام كودا بك ألف واللام بدي آه، سنة الله ني للتأكيد كما العزيز مبواينا ثمودا بسواي الله با الرحيم ميجن كينا يا جنكن النبي صالح دون سكي إيماني يا سيرة الدسو ina fata ana fahimta ta to don haka eh, wannan kenan Allah bai hudu nan ba mi ya faru bayan ya halakar da mutanen annabi salih ya faɗa fata walla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin an gane ko wasu sun ce lokacin da zaba ta fara zuba ya faɗi wannan wasu kuma sun ce a'a eh, lokacin da aka fara bayan an halakar da suna faɗi wannan domin eh, waɗanda ke cikin eh, makabarta kamar yadda manzo Allah sallallahu ya yi magana da eh, waɗanda aka jefa cikin qalib badr eh, rijiyar badr eh, ya yi musu magana kuma sun ji shi kenan duk annabi ma yana da irin wannan kenan suna iya su ji magana idan Allah ya so su ji ta ina fata ana fahimta ta to shi yasa ya ce sai Allah ya faɗi mi annabin su ya faɗa fata walla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi a cikin suratul hud a'raf kuma har yanzu dai eh, wajen kissa ta annabi shu'aib can risalati rabbi ne kenan na farko bil ifrad na biyu bil jam'i an ce risala risalata rabbi an hankalta mu jam'i ne jam'in risala ne amma ana nufin dukkan risala guda ce sai an kan kalli jinsin ta risalati kuma can ana nufin oh, eh, sakon ya zo a lokaci daban-daban sai an ka hankalta ma wannan ko ko abin da ya kumsa sako ne daban-daban ina fata ana fahimta ta eh kamar yanzu alkur'ani ne kaga in mun gara mu ce alkur'ani sura 114 kuma in mun ce alkur'ani dai sura 114 na kai an hankalta mu surori kaga 114 gari ka in an ka hankalta mu kuma shi qur'anin gaba ɗaya kuma dai da sakon Allah na gaba ɗaya na fata na fahimta ta to to ala ayyati hal ha shine wannan abin abin da annabin ya faɗa ya ce wani sata lakum walakin la tuhibbuna nasihin ya yi musu nasiha amma ba su son masu nasiha saboda mutane suna ji da da kansu mun gane wannan da ke ko to wannan shine sai kuma abu na karshe da Allah ya ta'aliki kan wannan kissa a cikin suratu ash-shams da yace fakadzabuhu fa aqaruha sai faɗi yadda an kai da su fadamdama ita ce kalma guda da cikin muqama an gane ko ita kadai ta bai amfani da ita ba damdama duk kalmar da kasan cikin qur'ani akwai ta akwai ta cikin muqama ko da ishtiqaqin tana ko da ba iri ɗaya ba amma kalma guda wadda babu komi muqama tun farko har ƙarshe bai amfani da ita ba, ita ce damdama in ji malamai kuma ce mai tayimi an kai Allahu akbar fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha kaga bi dhanbihim Allah ya faɗi dhanbihim laihin da suka yi shine sun yi shirka kuma sun soke taguwar Allah kuma sun saba ma annabi Allah sun yi izgili shi kuma sun ce duk abin da za a yi a daidai ba a yi ba an gane ko bi dhanbihim fasawaha eh, Allah ya daidaita su ko kuma ya daidaita kasar da su ko kuma ya daidaita sun ka koma daidai an halakar da su ga sunan kokonce Allah ya ce kuma wala ya khafu uqbaha to a nan sai mun haya tara in ka diba cikin addurul masul fi ulumil kitab al maknun yace wala yakhafu uqbaha shi wanda ya soke taguwar bai jin tsoron abin da zai biyo baya sai ta yi aikata ko kuma a dauki wala yakhafu an gane ko Allah bai jin tsoro kenan da sai kuma zuwa ga Allah uqbaha abin da zai biyo baya na ukuba ko na sakamako na adawa dan Allah bai taɓa mun azaba bai jin tsoron wani kai na in kai ma mutum abu to baka san ba hau abin da zai yi zai zai banka ba kuma haka nan bane duk azabtar da mu- yanzu in kun ka diba akwai fir'auna ya yi ta azabtar da bani isra'ila karshe sai da abin ya dawo mishi kuma haka nan bane da yawan mu al'ummomi yanzu turawa duk abin da suke tsoro shine duk azabar da sun kawa yan afirka ta juya yan afirka su falka su je su dumi kamar mai su rama abin da an kai musu to amma shi Allah wala ya khafu uqbaha shi kadai na abbai zai taba jin tsoron abin da zai biyo baya ba duk wanda kowa ka gani duniya yana jin tsoron abin da zai biyo baya tsoron consequence kana son kai wani abu amma in ka kalle abin da zai biyo baya sai ka ja da baya to shi Allah bai da wannan wala ya khafu uqbaha Allah ya dauka sifa subhanahu wa ta'ala to ina ganin wannan kissa duk da ke mun yi mata gaugawa amma dai gwargwado Allah subhanahu wataala ya kaddara mun dan samu abin da muka samu da haka ne kamata mu dakanta abin da muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan.